أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى جي منكر بياني آية تتريد أشرين أتكن سورة الأنعام زوى تتريد أشرين دقايا أشافي نتريد أربعين دقو سيلوك تيمون حلنسا أيو دا يرضى الله za mu tashi akan wannan aya ta ɗari da ashirin zuwa ta ɗari da ashirin da ɗaya a shafi na ɗari da arba'in da uku a cikin suratul an'am muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah muna fatan ya karɓi ayyukanmu Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم جادلوهم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون
ajiya bayani ya gabata cewa waɗansu mushrikai daga ƙasar faris sun turo ma mushrikai na garin maka cewa su tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar dabba idan ta mutu ba a yanka ta ba an gane kowa ya kashe ta man qatalaha ba su ce man zabaha ba sai aka ce a to ai wannan ta mutu ne da izinin ubangiji ko ba haka ba sun ka ce a to ku kuma idan kuka yanka wane ne ya yanka dabba suka ce mu ne muka yanka ta an gane ko sai suka ce a to ana ci in ta mutu aka ce a'a to in kun yanka za a ci aka ce eh suka ce to kenan kun fi Allah an gane ko sun ka ce ya za a yi a ce abinda Allah ya yanka bishimsharin min zahabin da yuka ta zinari a ce wai ba za a ci ba wanda na gaya muku cewa wasu malamai musamman Shehu Alhamdu ya kawo cewa kamar abin da kare ko wato abin nan shahu ya farauto za a ci ko ba za a ci ba aka ce za a ci duk da yake wannan magana gaskiya ban ganta cikin asbabun nuzul ba tana yiwa sabqu qalam ne na wani malami Shehu Alhamdu malami ne wanda yana raye amma wato naga sako ta abin da internet cewa jiya ran 23 ga watan Ramadan Allah ya masa rasuwa ina fata an fahimce ni muna fatan Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan malamin musulmai gaba ɗaya Allah ya ji kan magabatanmu mu ma Allah ya sa mu cika da imani bayan mu kuma Allah ya sa ita ma ta gama lafiya an gane ko to tana yi wasan kokalam ne malam yayi ko kuma wani masdar ne wanda ni ban kai gare shi ba domin ba duk littafan duniya bane ka sani ba kowace matsala ta ilimi ce ka kai gare ta ba ko ba gaskiya ba wallahu ta'ala a'lam to da suka yi wannan tambaya to sai Allah ya sabkar da wannan aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci abinda ba a ambaci suna Allah a kansa ba muka ce nan muna da mazhaba guda uku je mun koro su da bayanansu akwai jamhur an gane ko wanda ya an ce jamhur ba dole bane kullun za a karbi ra'ayinsu an gane a musulunce tana yiwa ba su da karfin dalili amma dai wani lokaci inda mafi yawancin fuqaha suka tafi tana yiwa sun fi dalilai masu yawa suka tafi cewa duk mutumin da ya yanka abu sai yayi mantuwa bai bai ambaci suna Allah ba to tunda akan mantuwa ne za a ci sun kafa hujja da mi da dalilai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga wannan alqur'ani ne qala na'am qala fa'altu wannan kuma hadisi ne kaga alqur'ani ya tabbatar da an roka hadisi ya tabbatar da cewa Allah ba zai kama ba ko ba haka ba kuma Allah ya ce walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ba za a kama mutum ba da kuskure ba za a kama mutum da mantuwa ba to amma kuma waɗansu sai suka tafi cewa su shafi'i cewa duk mutumin da ya yi mantuwa bai yi basmala ba ko ko ya zo zai yanka da gangan bai yi basmala ba kawai in dai musulmi ne za a ci an gane ko sai suka ce min malam yuzkar ismullahi alaihi shine ma uhilla li ghairillahi bih duk da yake wannan tafsiri nasu yayi abin nan bai dace a ce malam yuzkar ismullahi alaihi ba shine ma uhilla li ghairillahi bih domin shi ma uhilla li ghairillahi bihi shine abin da an ka ambaci an gane sunan wani Allah ko kuma ma an ambaci na Allah an hada tare da wani to uhilla li ghairillahi bihi ne domin bayyuwa Allah ya karbi wannan mun fahimci wannan da kyau ko to su wajen shafi'iyya an gane ko ko ka yi bismillah ko ko ka suna da bismillah da gangan ba kai ba babu wata matsala zahiriya suka tafi cewa duk mutumin da ya mantuwa bai basmala ba an gane ko ko da gangan ko ba da gangan ba ba za a ci ba suka ce kawai abin nan hadisan da suka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma anhara damma wa dhukira smullahi alaihi fakul abin da ya wato gudanar da jini annahar wato shine kamar abin da aka tsaga yana yana gudu shi yasa an kasanya mako ji suna annahar an gane ko duk abin da ke tafiyar da jini wa zikra smullahi alaihi sai suka ce to nan sharti ne ma shartiyya ce sannan kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yake cikin sahihul bukhari da muslim na adi ibn hatim idza arsalta kalbaka almuallam an gane kaga idza shartiyya ce suka ce to dan adam cikin sharadi an gane ko za a kama shi ba za a yi amfani da yamanta ba sannan ba za a yi amfani da jahilcinsa ba to wannan dai istihadi ne wanda ibnu usaymin yace akan shi duk da yake da yawan malamai sun tafi cewa wato an fi zabar an fi zabar ra'ayi na jamhur da kuma ra'ayi na shafi'iyya duk da yake mutane yanzu ina ganin dole mafi yawancin su za su tare da ra'ayin shafi'iyya domin a ce mutum musulmi ya yi yanka ga rago mai mai a ce to mina na malamai sun kace wani ce kai ku ɗauka muna mazhaban nan ta shafi iya mu sha nama ko mu ci nama wasu da ci haka to ala ayyati hal dai sabani ne malamai kun ji dai abin da abin ga saboda mi saboda shin da an kace annahi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi shin wannan al'amru litahrim ne koko wato lika rahatin tanzihi ne nan ne sabani yake shin wannan yana nuna haramcin abin da ko yana nuna Allah dai yayi wannan dan a karhanta mu shi mimma lam yuzkar ismullahi alaihi shin suna Allah yana da mafhumi ko bai da mafhumi domin in duk abinda abinda ba ambaci suna Allah akan sa biyu ne na farko shine wanda an ka ambaci sunan wani Allah akan shi amma ba ambaci sunan Allah ba to kaga lam yuzkar ismullahi alaihi sannan kuma lam yuzkar ismullahi alaihi akwai wanda ba a ambaci sunan Allah ba kuma ba a ambaci sunan wani ba to kaga wancan haramun ne qat'an uhilla li ghairillahi bai wannan in musulmi ne nan ne ake samun safani ina fatan kun fahimta akwai abubuwa da dama da suke da alaka da wannan sai ka dibi littattafan da suke magana akan hukumce hukumce na fiqhu ko kuma littattafai na tafsiri da suke da alaka da fiqh zaka ga mazhabobin malamai da dama akan abubuwan da malamai suka faɗa ina fata an fahimci da fakulu min ma zikra rasulullahi alaihi ku ci shin wajibi ne ci ko ba wajibi bane a'a kulu ku ci nan al'amru lil ibaha domin ci sai lokacin da mutum yake da bukata to amma shi cin nan akwai lokacin da ke zamantowa wajibi lokacin da idan baka ci ba za ka mutu nan ya zan wajibi shi yasa sai ka fahimci irin waɗannan abubuwa da malamai su ce abu wajibi ne wani lokaci a'a ko su ce abu kaza ba wajibi bane a'a akwai abin da zai haɗuwa da shi ya mayar da shi a matsayin wajibi sannan kuma da Allah ce a ci dabba muna da waɗansu mazhabobi da suka bayyana musamman a wannan lokaci na mutanen da ba su cin naman dabbobi vegetarian ake ce musu ko mi ban zuwa abin nan ba san sunan su ba eh vegetarian me ya hujjar su wai kawai cin dabba wai zalunta ta ne to kuma Allah subhanahu wataala shi halicci dabba kuma shi a arhamur rahimina kuma yace a ci me matsala wasu daga cikin su ba su cin kowane irin nama waɗansu kuma su suke ba su cin naman dabba sai dai na kifi gashi nan dai hayaniya ce Allah shi ya halitta kuma yace ya halitta maka baka fi Allah sani ba dan ka wannan masaba batila ce Allah ya kire wannan ababen ni'ima wa hillat lakum bahimatul an'am kaga ka hana maka wannan ni'ima sai dai in kana da rashin lafiya likitoci sun ce kada ka ci nama iri kaza wannan kuma sai ka bar cin wanda aka ce a banga amma mu dai wallahi muna fata hammu mutu muna morewa da bai wanda Allah ya muna ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الله تكو وإنه لفسق أوجن شافعية واو للحال والحال أنه فسق أوجن جمهور وإنه لفسق الواو واو الأقف تبت شي فاسقا شيني أنغاني كو إن أن أنبت سونا وني الله يزن فاسقا شينا في تارك مسلمتي أنغاني كو تارد اعتقادي sannan kuma in ba wato in ba ambaci sunan Allah ba sai ya zama to innahu la fisqun waɗanda suka ce wajibi ne kenan in ka bari ka bar umurnin Allah ka fita daga cikin da'a Allah an gane ko shine wa innahu la fisqun wa inna shayatina Allah ce lalle shaytanu la yuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi zuwa ga masoyansu kaga ashe shaytan yana da wali Allah kuma yana da wali shayatina la yuhuna ila awliyaihim an gane ko su shaidannu suna wahayi zuwa ga auliya'ihim wato waliyansu dan mi suke musu wahayi li yujadilukum dan saboda su yi jayayya da ku an gane ko wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna malamai suka yi sabani wa in ata'tumuhum in harfu shart na ko ata'tumuhum in kun yi musu da'a innakum la mushrikuna kun mushrikai ne sai suka ce to amma ya kamata a samu fa'ul an gane ko ga jawabu shart ya kamata a ce wa in ata'tumuhum fa innakum la mushrikuna sai suka ce a'a an shafe fa'un saboda fi'ili na jumla ta farko wato ya zama to fi'ili madhi ne ba a ce ba wa in tuti'uhum ba an gane ko wa in tuti'uhum ba a ce haka ba to an ce wa in ata'tumuhum tun da fi'ili madhi ne to shi yasa sai aka shafe fa'un waɗansu malamai suka fi cewa a'a wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna akwai lamul qasami da aka shafi asalin maganar wala in ata'tumuhum innakum la mushrikuna ai wallahi in ata'tumuhum innakum la mushrikun sai ya zamanto shi innakum la mushrikuna jawabi ne na alqasam an gane ko wanda yake an shafe shi to sai malamai suka yi sabani shin jawab innakum la mushrikuna in mun ce akwai qasam akwai sharadi to jawabin wanne daga cikin su ne wasu daga cikin malamai suka ce innakum la mushrikuna jawabi ne na sharadi waɗansu malamai kuma suka tafi abinda aka fi sani dai a larabce da rantsuwa da sharadi in sun haɗu an gane ko to aljawabu lissabiq minhuma na farko to kaga wala in alqasamu ya gabaci mi ya gabaci sharadi zance mafi inganci sai zamanto jawabi ne na alqasami da yake da sharaɗin da kasamin duk jawabin su ɗaya ne ba a buƙatar da sai an kawo su sai aka kawo guda guda kuma sadda masaddan akhar mun gane wannan wannan magana ce kaga Allah subhanahu wataala ce dai in an yi musu da'a innakum la mushrikun ku za ku kasance wato daga cikin mushrikai waɗanda suke sun fita daga cikin addinin Allah kalima ta ash-shaytan mun taɓa bayani kanta maudu'i ne wanda zaka tattaro ayoyi a alqur'anance an gane ko ka samu abubuwa da dama kan irin waɗannan ababen wato ka samu maudu'in da yake magana kan shedan ka gane ya za a samu kariya da shi ya yake min aljinnati wan nas an gane ko akwai daga cikin aljannu akwai daga cikin mutane hadisi na Abu Dharr wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ba Abu Dharr ta'awwaz min shayatinil insi wal jinn ka nemi tsari daga shaytanun aljannu da mutane daga cikin wata riwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana cewa wato inna shayatin al-insi sharrun min shayatin al-jin shaytanin aljani wani lokaci yafi shaytanin wato shaytanin mutum wani lokaci yafi shaytanin aljani sharri ba a kowane lokaci ba waɗansu malaman hadisi sun ce wannan asarkin bai inganta ba ina fatan kun fahimta suka ce bai inganta ba waɗansu malamai suka ce a'a in an haɗa turkuɗin shi da wannan da wannan da wannan zai iya girma amma mu je ma bai inganta ba alqur'ani ya tabbatar da akwai shayatin al-insi wal jinni magana ta rike ta kare to kuma me yasa wani lokacin ake cewa shaytanin aljani wani lokaci shaytanin mutum yafi shaytanin aljani domin shaytanin mutum yana tare da kai yana iya lazimtar ka an gane ko to ta sababul mubashara sai ya zama to tana aka kalli cewa yafi shaytanin aljani sharri ta wata hanya amma ba ko da yaushe ba domin shi wancan shaidanin ba a gani shi sannan kuma shaidanin mutum da shaidanin aljani Allah ya faɗi da zaka mu'amala da su shi shaidanin mutum sai Allah ya nuna abin da zaka yi da shi shine kai kokari an gane ko ka tunkuɗe mummuna nashi da da alkhairi in yi maka mummuna ka saka da alkhairi amma shi kuma shaidanin aljani ba a bashi rashawa bai karɓar rashawa sai dai aini sai dai a nemi tsari da Allah gare shi to sai malamai suka ce ayoyin da suka yi wannan bayani alqur'ani wuri uku ne a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala ce khudh afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilina kaga shayatin al insi kenan wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim ba yadda zaka yi don baka ganin sa kuma bai bukata komai sai dai kafirtar da kai haka cikin suratul mu'minun Allah ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan an gane ko nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kaga wancan na farko shaytanin mutum sai an kace idfa billati hiya ahsan amma wannan kuma sai an kace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin a wuri na uku a cikin suratu fussilat sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan an gane ko Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim shaytan al-insu kenan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim a cikin a'raf sami'un alim bidun al-alif wal lam fussilat kuma bil alif wal lam an gane ko to wannan duk kadan ne daga cikin mawdu'in yadda zaka ilajin shi ko mu'alaja din shi ya za ka yi ka samu kariya daga shaitan tsoron Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun an gane ko ya za ka samu kariya daga shaitan an gane ko ka zamanto kana da imani kai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya baka kariya an gane ko Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su to wadanni bayi ake nufi tunda ba dukkan bayan Allah subhanahu wata'ala ba masu ikhlasi illa ibadaka minhumul mukhlasina fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna kaga da al-iman da at-tawakkul da at-taqwa suna zamantowa kariya gare ka daga shaitan daidai yadda kake kusantar Allah daidai da kake samun kariya daga shaitan daidai yadda kake abkawa cikin sabon Allah daidai yadda shaitan yake samun iko akan ka ina fatan kun fahimta da haka maudu'i ne dai mai muhimmanci mutum ya fahimci irin waɗannan ababen ya samo hadisai sai ya tattara zaka iya littafi kan wannan ko ka gabatar da karatu yadda mutane za su iya fahimtar inda aka saba gaba daga cikin abubuwan da zamu fahimta cikin kalima ta shaitannu akwai hadisi na Aisha wanda ya tabbata a cikin sahihi muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan fita ko da ya dawo sai ga huskar matarsa ta canza a wadansu ruwayi ma akwai lokacin da ta bi shi ta ga a ina ne za shi ji ko ba haka ba ya ji shi kuma kabarta da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Aisha ko shedanin ki ya tashi na sai ta ce a ni yanzu ina tare da shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh tace to kowa yana tare da shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dan adam akwai shedan tare da shi ta ce har kai ya ce eh hannun shi ɗan yana tare da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ni a adani rabbi hatta aslam Allah ya taimake ni hatta aslam wannan shine abin da mafi yawancin riwayoyi suka zo da shi sai yan musulmi amma waɗansu daga cikin salaf suka ce a'a hatta aslima da fi'ili mudari yake na har in tsira daga sharrin sa shi yasa Allah subhanahu wataala ya taimake ni akan shi amma zance mafi inganci aslama shine abun ga sannan akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud wanda shina cikin sahihi Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu an gane min al-mala'ika babu wani ɗaya daga cikin kuface yana da wanda ke tare da shi an gane ko daga cikin aljannu kuma yana da wanda yake tare da shi yake lazimtarsa daga cikin mala'iku qalu wa abanga wa iyyaka ya rasulullah har kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyaya walakin Allah a'anani alayhi fala ya'muruni illa bi haqqin aw wata riwaya fala ya'muruni illa bi khair wannan yana cewa ashe shedan in yana iya musulunta sai mu rinjaye da wannan fassara saboda wannan hadisi sannan kuma daga cikin abin da zamu fahimta a cikin wannan kalima shine cewa akwai hadisi na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya bint Huyay ba Yahuda ce ko ina fata an fahimce ni to kaga ba a musulunci ba a kallon kabilan wani ko a'a aikin wani ake kallo yanzu tana daga cikin ummahatul mu'minina ko ba haka bane amma kuma ai asalinta ba Yahuda ce to a musulunci in ana son a ci nasara ka a kalli sunan wane ƙasan wane mi a'a menene ya aikata shikenan mi ka aikata sakamakonka amma in ana son turawa da suka ci gaba me ilmin ka me aikin ka mu kuma kai dan wane ne wani mutum yake cewa wato a duniya wurare guda uku idan ka je neman aiki to zaka gane bambanci idan ka je kana neman aiki turai za a tambaye ka wani certificate kake da shi diplom saboda su takarda suka damu da ita yanzu in ka je a ƙasar afirka za a tambaye ka mi ka zo da shi wa ya haife ka dan wa kake dan wane abin nan fati kake an gane ko shike ko kuma mi za ka san zuwa gobe kenan wa za ka kawo misali kana da wani babba wanda zaka zo yi maka tsayi yace in ka je America kana neman aiki sai a tambaye ka me zaka iya yi wannan shine babbanci sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai masa eh, ziyara yana i'tikaf wanda ya nuna cewa matar mutum za ta kai masa ziyara da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dan tafi an dan yi fira kaɗan sai ya rakota bayan ya rakota sai wadansu mutane guda biyu suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi gaugawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rislikuma ku dakata ku tafi tsinnu sannu an gane ko yace innaha safiya safiya ce sai suka ce ah, subhanallah ya za a yi mutum mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce "Mm-mm, ina jin tsoron shi jefa shedan ya jefa muku abin da zai halakar da ku inna shaytana yajri min al-insani majra dam shedan ya- kamar yadda wato jini yake gudana ta haka ne shi ma yake gudana yana iya kewaya ka gaba daya ya halakar da ka cikin kowane lokaci shi yasa kana buƙatar tsarin Allah daga shedan cikin kowane lokaci kasancewarka kana zikiri ko kana karatun qur'ani ko kai hafizi ne ko kai alaramma ne ko kai malami ne ko kai wane ne ko da yaushe kakka ba shi dan dama wallahi ka san yana nan yana jiran ka har zuwa numfashi na ƙarshe wanda zai fita a rayuwarka Allah shi mu da tsari wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim ɗaya daga cikin shu'ara ana kiransa jarir yana wato zambo zuwa ga mata ko yana suka su yake cewa wato ayyama yad'una lish-shaytanu min ghazalin wa kunna yahwayna li idh kuntu shaytana yace mata suna kiransa ayyama cikin kwanakin da yad'una ni mata suna kirana an gane ko ash-shaytana shaytan min ghazalin saboda yabo ka san mutum yana so yana beka wani lokaci sai ya zage ka ko ba haka ba kala rawi yace ma wani malami ne ake ce ma kala rawi a Kano yace ba kowane lokaci bane in aka ce ma mutum shege kamar an zage shi an gane ko akwai lokacin da za a cewa ne shege amma ana nufin a'a wai yabo ne aka yi masa an gane ko to shi ne suna kiran sa shaytana min ghazalin yace wa kunna yahwaina ni id kuntu shaytana mata suna so na lokacin da zamanto shaytani shi yasa duk in ka da- kana harka wanda ba ba mai kyau ba ka dawo ka koma nagari to waɗancan mutanen za su yi gaba da kai in kuma baka yi hankali ba to za su bata za su bata maka lamari shi yasa duk yadda kake akan banna in ka tashi dawowa kai hakuri domin za a ce tunatar da kai ai can da tare da kai muka yi kaza ai can da to an ji an aikata din yanzu kuma ya kamata a yi a gyara bai dace a bata abin da ya saura ba to sai shi dan ya rinka yin wahayi zuwa ga waɗansu mutane saboda a ci gaba da yin banna wannan ba hujja ba an gane ko kaga lokacin da jariri yana tare da mata ana ana bushasha ko ba haka ba sai suka kira shi shaitan yace amma yanzu da ya tuba kaga ba za su kira shi shaitani ba yanzu suna gaba da shi ina fata an fahimta sannan kuma imamul mawardi ya kawo wata kissa imamul mawardi ya kawo wata kissa a cikin adabud duniya waddi yake cewa wata mata ce ta wuce an gane ko to sai wani sha'iri yake son ya kai mata hari ma'ana zambo kun san wani lokaci sai kaga namiji yana son ya soki mata mata suna son soki maza a'a ba a sukan namiji ba a sukan mace a a wani aiki ne mutum ya aikata magana ta rike ta kare ko ba haka ba cikin mata akwai wadanda suka bi Allah cikin mata akwai wadanda ba su bi Allah ba cikin maza akwai wadanda ba su bi Allah ba cikin maza akwai wadanda suka bi Allah wanda ya bi Allah ya cancanci yabo wanda bai bi Allah ba bai cancanci yabo ba magana ba ta kare ba sai ya ce innan nisa'a shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin yace innan nisa'a su mata shayatinun khuliqna lana shedanu ne wadanda an ka halitta muna yace na'udhu billahi min sharri shayatini muna neman tsarin Allah daga sharrin shedanu su ne wa su ne mata sai tace innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum wa kullukum yashtahi shamar rayahin tace ai su mata kamar matsayin turare na wanda an ka halatta cikin ku babu wanda bai so shi shaƙi turare duk yadda kuke zagin mata sai kun kasu cikin gida sai an ka ce a sha'ir ka faɗi wannan mata ta ƙare da kai sai Allah ya kyauta sai Allah ya ce awa man kana maitan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum dan su yi jayayya da ku ma'ana ba wai dan saboda juya su yi jayayya da ku ba a'a shaytanu suna kawo abubuwa da dama an gane ko ba wai dan saboda su yi jayayya da ku ɗaya bane suke ma juna wahayi a ƙarshe abin da suke fata su gan ku cikin wutar jahannama an gane ko sai zaman to abin da yasa suka yi wahayi suna da abubuwa da dama dan rudi dan kaza dan kaza dan kaza yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura an gane ko walau sha rabbuka ma fa'aluhu fadhahum yaftarun suna yin wahayi dan saboda abubuwa da dama sannan kuma dan mi suke jayayya da ku suna jayayya da ku ne da ƙarya don su tunkuɗe gaskiya an gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wajadadu bil batili li yudhidu bihi al haqq fa akhadtuhum da ƙarya na ake son a murƙushe gaskiya amma wannan aikin banza ne ba zai taɓa yiwa ba shi yasa masu tinkaho da ƙarya saboda suna da dukiya saboda suna da waɗanda za su ba su kariya suna da kaza suna da kaza wannan duk aikin banza ne kaji Allah ce fir'auna fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi da shi da rundunar tashi sannan kam taraku min jannatin wa uyun وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا دقا سنن وانا أبن ددك تنقاو لشي أيكم بنزاني الله يقال دمو أبن أكي تما الجدل سكة شيني أسلين واتو أتمكا أنقالي كو يجيا ya zama to an tumkata ta yi karfi ana kiransa aljadlu shi yasa wani lokaci kitso ake kiransa aljadlu an gane ko sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a aljadul shi ta ce al'ardu al-ghalizatu ƙasa mai kaushi saboda lokacin da ake jayayya jijiyoyin waya za su tashi kowa yana son sai ya mirɗe dan uwansa ya tabbatar da kuma dalilansa shine yake da hujja ina fata an fince ni akwai suratul mujadala an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a suratul mujadila in an ce al-mujadala masdar ne jadala yujadilu mujadalatan surar da take bayyana jayayyar da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mata waɗansu malamai suka ce a'a ana kiranta suratul mujadila saboda matar ta zo ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai bambanci tsakanin mujadala da muhawara bayani ne na malamai waɗansu suka ce duka ɗaya ne waɗansu suka ce a'a ita mujadala in ta zo in ba an faɗi cikin alkhairi bane to banna ce amma ita muhawara tana zuwa cikin alkhairi tana zuwa cikin shari kuma mafi yawancin lokacin da take zuwa wato tana zuwa ne cikin alkhairi sannan muhawara daga hara ya huru ne kenan mayar da abubuwa wannan zai faɗa wannan zai dawo shi yasa yanzu a duniyar musulmi akwai majalisoshi akwai malamai waɗanda suke muhawara da tattaunawa da turawa akwai majalisin da ake yi yanzu in ka diba ƙasar misra suna da wannan mafi yawanci kuma a saudiya akwai wannan arabitatul alamul islami muna da abdulmajid wannan wanda ke tattaunawa da abin da ɗan ƙasar Kongo Kinshasa wanda asalin uyayensa larabawa ne ko ba haka ba yana tattaunawa muna da Zakir Naik an gane ko a wancan abin da mun taba haduwa da shi a mai take da suna Rabitatul Alamul Islami a 2014 sannan kuma akwai Ahmad Didat wanda asalin sa dan kasar India ne amma an ina ganin an haife shi a kasar South Africa waɗannan suna daga cikin waɗanda ke tattaunawa akwai tattaunawa tsakanin musulmai da kafirai suratu ali imran dalilin saukar ta tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wafad na nasara na jiran ba bid'a bane waɗanda suke cewa bid'a ne yana da kyau ka fahimci musulunci da kyau ba kai ne musuluncin ba kuma ba duk abin da baka sani bane ba musulunci bane sannan kuma ba duk fahimtar ka bace ai musulunci za a ɗauko yadda ka san fahimtar ka sai an aza ta bisa ga alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne ta kowa za a dauko ta a aza amma ba wai duk abin da ka fahimta bane kawai ya za addinin musulunci ina fata an fahimta domin da ka duk abin da ka fahimta ya zama musulunci kai ma ka za annabi kenan sannan kuma ka zama asumi kenan sannan addini ya koma na gidanku kenan ina fata an fahimta saboda haka du'a a tafi sallu sallu addinin musulunci nan addini ne na Allah dukkanmu muna fatan aljanna ne amma yana da kyau mutum ya tsaya bakin matsayinsa وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم duk wanda ya jayayya da ayoyin Allah dan saboda ya tabbatar da ƙarya ya zan mi ya zan kafiri wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiruna to amma sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun taba jayayya an gane ko to amma kuma kaka su musu kafirta ba dan Allah ya ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzuruna ba suna jayayya ne da manzo ba don su ƙaryatar da shi a dabi'a ce ta dan adam abin da bai so sai yayi kokarin tunkuɗe shi in ya kama dole kuma shikenan an fita an tafi wajen yakin mun gane kadan shi a dauko wannan aya ce to ka je wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun kuma Allah ya ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu an gane ko to qadiyya ta karshe anan cikin wannan aya shine Imam Sa'adi yake cewa anan za mu fahimci cewa duk mutumin da yake kokarin ya dauki hankali ya mayar da nasu yana cikin bala'i tabban da wannan mutum domin waɗanda da suke son a ce dabba Allah ya yanka ta kenan kuma yankan Allah ka yankan mu yafi na Allah da bi su kai aiki da hankali to in ka bi kullun cewa hankali za ka yi aiki da shi ka saba ma nafsi halaka za su cin maka a'a in dai nafsi ya saba ma hankalinka to ka binciki hankalinka domin wanda ya magana nan ya fi ka ilimi magana ta rike ta kare da wannan za mu samu duk abin da turawa suka kawo in ya saba ma alqur'ani mu aji in bai saba ma alqur'ani ba yana amfanin mu a duniyar mu ba zai cutar da mu ba mu karba abu na biyu sa'adi a cikin tafsirin sai ke cewa wannan yake nuna cewa duk abinda musamman waɗansu daga cikin ‘yan sufaye suna iddi'a'in an yi musu wani abu ka alkashu ko ba haka ba cikin bacci mutum ya ga kaza ya ga kaza ya ce to kaga sai mu auna in alƙur'ani bai saba ma alƙur'ani ba da sunna muna iya mu yadda cewa ya zan gaskiya in kuma ya saba ma alƙur'ani da sunna mu watsar da shi don mi Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum tana yiwa shaydanu ne suka yi masa wahayi magana ta kare kuma ta kare ba Allah ya shirye da mu wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun idan kuka yi musu da'a ku hakika kun kasance mushrikai sai Allah ya ce
أَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ظُلُمَاتِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
malaman tafsiri suka ce menene munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta tunda yanzu ana zancen abin nan sai aka ce awa man kana maitan ana zancen jayayya wadda aka yi tsakanin wato auliya'ur rahman shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma auliya'ush shaitan furs da wancan shaitan babba wanda shi ya turo ma waɗancan mutanen furs suka turo ma mutanen makka aka zo aka gwabza to kuma sai aka kawo wannan awaman kana mai ta me alaka tsakanin su malamai suke cewa wannan aya ta zo ne saboda ta nuna bambanci tsakanin wannan jama'a guda biyu domin muminai Allah ya umurce su su ci daga abinda an ka ambaci sunan Allah ya hane su kada su ci ga abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba ko ba haka ba mun faɗi sabanin malamai ko kuma abinda aka haɗa sunan Allah da na wani ba za a ci ba an gane ko to sai kuma aya ta zo ta yi muna bayani yaya auliya'ur rahman suke yaya auliya'ur shaitan suke yaya misalin su yake saboda in ka ga sifofin mutane na gari me ya kamata kai kwaɗayi kamar an kwaɗaitar da kai ne kai mi kai koyi da su in ka ga sifofin mutanen banza waɗanda ba na gari ba ni aka ce da kai sai ka gudu shi yasa ne daga cikin misalan da alkur'ani yake kawo to kenan awa man kana maitan imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta awa man kana mayyitan to mun ce a larabci suna da bambanci amma a wani lokaci sai ya zama to duk ɗaya ake nufi an gane ko wato ana iya cewa mayyit ana nufin mayyit kuma ana iya cewa mayyit ana nufin mayyit amma a asalin larabci suna da bambanci in an ce almaitu a larabce shine abin da ya riga ya mutu almayyit shine abin da zai zu- zai mutu an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya zo da tambaya an gane ko tambaya ce aka yi awa man kana maitan ko mayitan nafi' da abu ja'far da yaqub shin wanda ya kasance matacce na almayitu almaitu wato almautul ma'nawi ake nufi mutuwa kala biyu ce akwai almautul hissi shine mufaraqatur ruhi wal lil jasad jiki gangar jiki wato rai ya rabu da gangar jiki wannan mutuwa ce hissan akwai ma'anawiyan shine ana ganin mutum da rayuwa amma matacce na to a wajen Allah kafiri menene matacce ne ko ba haka ba sannan kuma a wajen malamai jahili menene matacce ne sha'ir yace aljahiluna mauta qabla mautihim wa ahlul ilmi wa in matu fahum ahya'u to nan kafirai ake nufi awa man kana maitan shin wanda ya kasance kafiri fa ahyainahu ai sai muka rayar da shi ma'ana muka sanya imani a cikin zuciyarsa shine rayuwa liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu alal kafirina kaga al kafirina da al hayy na an dauki kafirai matsayin matattu suke fa innaka la tusmi'u al mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina an gane ko wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimuna an gane ko na al mauta ana nufin kafirai waɗanda ba za su yi imani da Allah ba an gane ko shine abin da dai da yawan malamai su tafi aka shiru da ke akwai dan sabani wani zai iya gano shi ce to ai ba a faɗi wannan ba a'a akwai sabani amma babu bai da wani tasiri ne wajen faɗa shi yasa ba mu faɗa ba waja'alna lahu nuran muka sanya mishi haske yamshi bihi fin nasi yana tafiya da wannan hasken a cikin mutane kamar masaluhu fi dhulumat shin yanzu zai kasance kamar wanda yake cikin duffai zulumat jam'i ne na zulma ina fata an fahimce ni wajen karatu zaka iske waɗansu suna cewa kamar masaluhu fi zulmati wannan kuskure ne lamun kin nan ka duba cikin alqur'ani dhamma take da ita in lamun tana da dhamma ya ake karanta ta lu to amma da yawa zaka suna ta zulmat zulmat zulmat duk inda ta zo cikin alqur'ani kadiba kuma gashi nan lamun tana da dhamma sai ayi keke da keke ba rigima bace kaman masaluhu fi zulumati ba kaman masaluhu fi zulmati ba amma da yawan masu karanta ka suke yi masu karatu ma balle ma waɗanda su yi karatu ba da ka ɗauko ka ji mutum na karatu sai ka ji akabo zulmatun ba'duha fawqa ba'd idan akhrajahu lam yakad yaraha kuskure ne amma ɗauko kai kidan baki ɗaya bayan ɗaya ina fata an fahimce ni aw ka sayyibin minas sama'i fihi zulumatu sai ka fihi zulmatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min sawa'i hadar al-maut a gyara yan ana gyara ba ba mun ce maka za kaza kaza wallahi ba mu san kuskuren da kake yi ba saboda wani zai ce a yalla an ji karatun shi ne a unguwarsu ko a wani gari wannan karatun da kake gani karshen ta ma inda zai kai ma ba maganin da aka yi shi bane ba mu da alaka da cewa kaza kaza amma muna su mutane su gyara karatun su ne kamar masaluhu fi dhulumat shin zai kasance kamar wanda ke cikin duffai laysa bi kharijin minha ba zai fita ba saboda ta ko ina wannan duffan sun kewaye shi dhulumat jam'i ne gaba da baya wato ƙasa da sama kudu da arewa kazalika Allah ce kamar haka zuyyina lil kafirin aka kawata ga kafirai ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa akwai mas'aloli da dama cikin wannan aya amma za mu taba kaɗan daga cikin su na farko haske an kira shi nu amma kuma kafiri an zo an ce zulumat saboda hanya ta gaskiya nawa ce ɗai ce banna fa hanyoyi daban-daban daban ne wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sannan kuma da aka zo sai aka ce zuyyina lil kafirina an kawata musu an gane ko shedan ne yake kawata musu shi Allah ya halitta abubuwa ya bar su sai shedan ya zo ya kawata musu kenan da ake cewa zayyana kama a kawo Allah ba ana nufin Allah ya kawata ba a'a Allah ya halitta duniya da kyawunta walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha amma kuma mutun ya rudu wannan shedan ne yake zuwa ya kawata musu kenan wa zayyana lahumu ash-shaytanu ma kanu ya'maluna an gane ko to sannan kuma zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun a cikin suratul yunusa zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun kenan in kana cikin suratul an'am kana da kafirina in kana cikin suratul yusuf yunus kana cikin kana da musrifina an gane wannan ko ba gane ba abu na gaba awa man kana maitan wato ana kiransa alhamza da almu'adil kaman masaluhu fi dhulumati an gane ko an kawo shi an kawo tashbihi wani lokaci sai a kawo amma ba a kawo wannan biyu kaga an ce kaman masaluhu shin wanda yake akan gaskiya yana zaman tuwa kamar wanda ba akan gaskiya ba to wani lokaci kawai sai a shafe wancan Allah ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzab fan naru mu'iduhu fala taku fi miryatin minhu إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي أفمن كان على بينة من ربه كمن لم يكن على بينة من ربه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن هو ليس كذلك تأك شافيشي تو أما ما لم يسكتي دا الحمزة دا أم سوني سكي أبنغا إن الحمزة تزو إن حرفي ني زي زو أنغاريكو تو أمتي ذات زو أنغاريكو قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا to in an ka shafe alhamza ba a zo ba in ka ga am to alhamza za ka kaddara amma kuma in ka ga ba ka ga am ba an gane ko to ba za ka kaddara alhamza ba sai dai ka kaddara hal to shi yasa waɗansu sai su zo su kaddara su zo da hal kuma su kawo am malamai suka ce kuskure ne alhamza tare da am hal tare da au haka ne suke tahiya an gane ko wanda kuma da yawa daga cikin masu larabci sai su ce a kaza au kaza sai dai a ce a kaza am kaza amma in ka ce hal kaza au kaza amma kuma da yawa suna yin wannan yana daga cikin akhta al-lughawiyya ash-sha'i'a da suka yawaita sannan kuma wannan aya tana daga cikin abin da ke nuna akwai kiyasi domin an ɗauko jama'a guda biyu ana son a nuna muna tsarin rayuwarsu ya bambanta sai an kai kiyasi a nuna bambanci tsakanin mai imani da wanda bai da imani mutumin da yake akan shari'a haske na ubangiji da mutumin da bai akan shari'a suna zama dai ba za su zama dai ba shi yasa qiyasi fasidi wa yafa qiyasi fasidi shaytan yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga yayi kiyasin asalin sa da kuma kiyasin asalin annabi adam ko ba haka ba malamai suka ce fasid na farko ya saba masa nafsi na shari'a ya saba mu umarnin Allah duk kiyasin da ya saba mu umarnin Allah ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam fasid fasadul i'tibar in jama'a malaman usulul fiqh abu na biyu ƙasa ana noma cikin ta ana kaza ana kaza ita ko wuta da ta zo korewa ne take yi to daga ina kuma ka zama to kafi kuma dan babanka ya fi baban wani ba shike nuna iyan za su fi ba domin yana yiwa ɗa ya zama to nagari yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy ko ba haka ba to a takaice dai kiyasi mummuna shedan ya fara shi shi yasa malaman fiqhu duk mutumin da ya kiyasi ya ga ya saba manasi ingantacce ya ji tsoron Allah ya dawo daga wannan kiyasi da yayi an gane ko kuma wannan kiyasi shi zai nuna maka cin nasara a rayuwarka yau da mun gane kiyasi mummuna da wanda wanda yake nagari da a rayuwar mu gaba ɗaya mun tsira a cikin aqida kiyasi ne yasa aka fada cikin matsala da ka dauko Allah ya halitta sammai da kasai waɗanda musu halitta ba afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaruna kaga an kare da shirka da ka ɗauko cewa wane ya fi ni ilmi a fage kaza bari in bashi matsayinsa ba sai na tunkare shi ba cikin wannan abin na huta saboda na san da ni da shi ba ɗaya bane yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wanda ya san ilimin kaza a bar shi magana akan wannan ilimin wanda ya san kaza a bar shi magana akan wannan ilimin sai mu huta da matsaloli kowa hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ba za su zama to ɗaya ba kiyasi a rayuwarka kana son kai rayuwa irin ta wani alhali ko da kai da shi tsarin rayuwa ba ɗaya ba abin da yake samu na shigowa a yini ba ɗaya bane da naka sai kai daidai rayuwarka mata ta kalli mijinta ba ɗaya bane da mijin wance dukiyar tasu ba ɗaya bane halin nasu ba ɗaya bane shikenan magana ta kare kar ta yi kiyasi ta ce za a iri ɗai sai rayuwar ta lalace an gane ko ƴan bokon mu suke karatu suke tunanin ya ya kamata ce Afirka ta koma turai ƙarya ne turai shekara ɗari biyar ko ɗari hudu ana gina ta mu kuma yanzu ne muka farfado an kashe muna iyayenmu an yi muna kaza an hana muna mu kuɗin namu an mayar muna afirka ta koma matsayin wato bola da shara na kayan turawa da sutura su suke yi abin sai sun kare su turo muna motoci na'urorin da suka kare aiki da su kenan mun zan bola hatta da mata da ba Allah ke halitta su ba da sai sun kare ke su turo muna abin da an gane ko afirka ta koma a matsayin kamar mafauta inda ake fauta ga inda ake abin nan dadda tsanaman mutane saboda mafi yawancin likitocin ga certificate amma ba su iya karatu ba sai su baka magani su fasa ka gaban za su kashe ka ina fata an fahimce ni to don haka wuri ne na kashin mutane ana sayar da makamai ana zuwa ana kashe mutane don haka ka ce afirka za ta koma kamar turai lokaci guda ƙarya kake yi da karatunka ya amfani ka da sai ka ce dokokin turawa ba su dacewa da damu addini ba ɗaya ba tunani ba ɗaya ba ko ba haka ba makomar da muke son mu kai gare ta ba ɗaya ba domin makoman mumini da kafiri ba ɗaya bane ko ba haka bane sannan kuma mutumin da ya aikata aiki na gari da wanda bai aikata aiki na gari ba suna zama ɗai أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين كودا كوكي سوان أتي دا مسلمين دا كافرين سوان أي بيوا ‘yan kudancin Najeriya da ‘yan arewacin Najeriya da ake son san ɗaya bayyuwa, musulma ta je ta yi bara, ‘yan kudu ta je turai ta yi karuwanci ta samu kuɗi saboda ita waccan an ce wala ta karabu zina ita ko waccan ba ta da wala ta karabu zina ya za yi ka zargi waccan ka ce tana da matsala ba ɗaya muke ba giya suke sha suna ce alade suna kaza kuna sun dole sai an ce yan afirka yan yan arewa su yi koyi da yan kudu yan kudu ne kamata su yi koyi da yan arewa amma karatu ana iya aje ai karatun turanci a a nemi abin da zai amfani mu bai hana ba mu yi kishin kanmu ta mu nemi aikin da muke yi fashi da ake yi ya kawo fashi zalunci ya kawo fashi saboda an sace kudin dukiyar al'umma an ki musu abin da ta sa a cigaba matasa sun zo babu aiki babu kamfuna dole a samu matsala su ko wajen sun suna san suna kokari suna yin aiki mu wajen mu mutum da wanda ya bara su kuma can a kashe mutum da bindiga a je a yi fashi da rana a ɗauki kuɗi a bankuna da mai sata da mai zuwa shi bara suna zama ɗaya ba ɗaya bane to don haka yan boko waɗanda suka sun yi karatu a duk inda suke kasashen afirka su shiga cin taitayin kansu ba yadda za a yi mu zan kamar turawa saboda saɓani na al'ada da kaza da kaza da kaza musulmi bai koyi da kafiri sai dai zai ga abin da ke da amfani wanda bai hana shi addini shi bai hana shi ba ya koyi da shi amma a ce komai duk ɗaya ne Allah ya bambanta namiji da mace ka ce duka ɗaya ne wallahi ƙarya ka kai wallahi kai da kanka ka san kana son ka samu kuɗin turawa ne ƙarya kake ya za a yi mace da namiji su ɗaya to yanzu su namiji na auren namiji mace tana auren mace ka yadda kai ma a yi haka in ka yadda to matar ka bari a daura mata arme da wata mata ka ce duk abin da namiji yake yi mace haka nan da ya kamata a yi mata baban ka yana da mata hudu to sai ka samu mamaka miji uku sai su karu a zan hudu hudu kana yadda da wannan don haka don Allah abinda muke kira ga waɗannan masu kaza masu kaza mu ba mu ce kada ku yi aiki ba ba mu ce kada a kawo ci gaba ba ba mu ce kada a kare haƙƙin ɗan adam ba amma kada a saba ma Allah shi kadai abinda muka ce kenan kada a saba ma Allah duk abin da ya saba ma Allah banna ce kuma bai kawo ci gaba cikin al'umma bal musiba zai kawo tunda ana ganin yanzu an bude ma mutane an ba su dama su je su yi abin da suka ga dama to fa man yansuruna min ba'sillahi in ja'ana na ta kare kare can banza kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun kama haka ne aka wato kawata ba kenan kamar yadda aka kawata ba waɗancan kafirai da sun ka gabata kama haka ne wato kama yadda aka kawata mu muminai ayyukan su na alkhairi wanda suke aikatawa haka ne aka Allah ya kawata musu ayyukan su na alkhairi haka ne aka kawata ma kafirai an halitta abin da zai ruɗe su shedan ya zo kuma ya zo ya ruɗe su ya kawata musu kafirci da sabon Allah subhanahu wataala ashe in ba a kawata ma sabo ba baka aikatawa shi yasa duk abin da ke kayatar da kai yake burge ka kake sha'awarsa kai hatara maka sakkana nan wannan wurin zuyyina za a kawata ma a ce ma ai kaza ci gaban kasashe ne ya kamata a yi raye-raye a yi kaɗe-kaɗe a sha giya kowa shi more aljanna ta mai rabo ce yan yan yan yan yan a zo ana maganganu na ɗaukar hankalin mutane saboda kafafen yaɗa labarai masu magana da turanci da ingilishi da wane ne a zo a kawata maka magana sai ka ji malamai ba su iya magana ba musamman sauran malaman da ba su karatu abin da duniyar wata ciki sai ka ji baka fahimta abin da suke so koko maganin su babu daɗi amma kafiri sai zo ya tsara magana mai daɗi mai shiga cikin zuciya wallahi guba ce in baka yi annaba sai wutar jahannama Allah shi muna tsari Allah ce wa kazalika ja'alna
wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha وما ينفذون إلا بأنفسهم وما يشكرون
malam mai jalalaini ya ce wa kazalika ai kama ja'alna fusaqa makkata akabira kamar yadda muka sanya fasikan makka sun ka zamanto akabira manya manya wato jam'i ne na al-akbar ko akbar mai girma ko jam'in shi akabira mafi girma wato mafi girma mafi girma an gane ko a hasina jam'i ne na al'ahsan a fadila jam'i ne na al'afdal sai a kawo shi a ce a fa'il an gane ko to kamar yadda muka sanya malaman luka suka yi saɓani wajen irabin wannan jumla waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa akwai maganganu daban-daban amma za mu zaɓi guda biyu sun ka ce ja'alna wato yana buƙatar mi yana buƙatar maf'uli guda biyu to fi kulli ƙaryatin shine maf'ulul awwal kinan muta'alliqun bil jari wal juru akabira mujrimiha kinan akabira mujrimiha fi kulli qaryatin kinan mustaqarran fi kulli qaryatin mun sanya akabira mujrimiha sai zaman to mujrimiha majrurun ne bil idafa manya manyan masu wato ta'addanci mujrimai waɗansu malaman tafsiri suka ta cewa a'a wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha shi mujrimiha shine maf'ulul awwal ja'alna mujrimiha an gane ko sai zamanto nan mansubi ne an gane bilya'i can kuma majrurun ne a kabira mujrimi ha bilya'i kina ana masa wato jarra da ya'un ana masa nasba da ya'un shi yasa ya bace ba ko ya fanci inda aka sama gaba ba ka tayi ka nemi wato abin nan littattafan nahau waɗanda suke bayanin yadda ake i'rabin suna mai wawun da nunun an gane ko warfa bi wawin wa bi yajrur wansib salima jam'in amirin wa mudhnib inji ibnu malik cikin alfiya to a takaice dai sai ya zaman to ja'alna mujrimi ha akabira mun sanya mujriman su ne manya a cikin gari to me yasa Allah yake yin hakan ga saboda a jarraba mutane in aka sanya manya su ne abin nan su ne masu jagoranci saboda Allah yana yin haka don ya baibanta tsakanin gaskiya da ƙarya da babba ya bi gaskiya na baya mi za su yi za su bi to munafukai suna ciki amma gaskiya sai Allah ya barta na farko ba ta da masu kuɗi da dama za ka iska ko masu kuɗi wani lokaci amma sun yi karamci na biyu ba ta da jami'an tsaro saboda in tana da jami'an tsaro kenan jami'an tsaron na za su ba ta kariya ba ta da bankuna ba ta da wato mutane na farko intellectual masu wayo duk sai Allah ya barta ba ta da ƙarfi ko guda ba ta da mutane masu yawa kamar hadisin Abu Sufyan da ya zo cikin Sahih al-Bukhari da wannan sarkin ya tambayi Abu Sufyan shin su wane ne suka bi wannan annabin yace waɗanda suke masu rauni yace su ne magoya bayan annabawa to Allah yana son sai ya tace sai Allah ya barta haka kawai ba ta da jami'an tsaro kaga wanda duk zai bi ta wannan lokaci ya nuna ni yana tare da ita don Allah amma shikenan gaskiya ta zo ta yi karfi yanzu an zo jama'a sun shiga jama'a suna da dukiya ana ba da zakka wa ra'aytan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja wallahi wani ba zai shiga don Allah ba kesa mutane sun fi riko da addini in suna yan kaɗan suna cikin tsanani domin lokacin da su zan uwa ɗaya uba ɗaya amma da an yawa shikenan sai a lalace yanzu barmakon ma a yada addinin Allah sai a dawo a ci juna ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha manya manyan su ne duk inda kaji an faɗa su ne ke shiga gaba fir'auna fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya qalu ya shu'aibu ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض Allah zai bar gaskiya duk mutumin da ake so ya zan wani abu wani lokaci sai a bar shi tashi babu kowa za a aika shi zo siyo abinci ana zagin sa ba gidansu bane dalibi ne ko kuma ya je neman dukiya ko ba haka ba yau da gobe yau da gobe an rena shi sai Allah ya mayar da shi biloniya sai kaga da yanzu wadancan sun dawo kuma suna karkashin wani bai ma son ya faɗi abin da ya taɓa yi masa saboda bi dan Allah ya ɓoye inda tun farko an san zai zan wani abu duk sai a ɓoye wannan muna hucce to shi yasa haka ne Allah subhanahu wataala yake ji ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha dan su aikata aika aika a cikin ta almakru kenan su aikata banna a cikin ta asirin almakru shine ka aikata abu da koye dan saboda ka cutar da wani shi ma wannan maudu'i ne na alqur'ani in kana so sai ka dauka yadda kafirai suke yin makaru zuwa ga annabawa da yadda Allah yake yin makirci ya mayar makafirai an yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama makirci wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ko baka ba an tuhumci bayan Allah da cewa sun yi makirci amma ba su yi ba da haka tana yiwa a kulla ma sharri a je a kama ka a matsayinka na mutum nagari ko malami mai da'awa baka aikata komai ba ko ba haka ba fir'auna ce inna hadha لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها duk malamin da zai yin da'awa ko shi wa'azi ana iya a tuhumce shi a ce ya kulla wani bakirci alhali ko ƙarya ake yi a'a gaskiya ce ake son ta daina aiki ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma almakru an yi ma annabi isa bakirci amma Allah ya bayar Allah ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin sun shirya makirci Allah ya sakanka musu Allah ya mayar musu da abin su Allah ya tsiratar da shi an gane ko tunda Allah ya faɗe da su kai makirci shi kuma Allah ya dauke shi barrafa Allahu ilai wa kana Allahu azizul hakima bal ma babu wani annabi wanda ba a shirya masa makirci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da shi annabi wa laqad arsalna ila samud akhahum salihah an i'budu Allah fa idahum fariqan yahtasimun qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu tayyarna bika wa biman ma'ak قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا eh bari mai karatun mu na gida wa makarna makaran wahum la yashkurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum qawmuhum ajma'in kuma wani lokaci sai Allah kira shi alkaid innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirin amhilhum ruwaida shi yasa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim kansu ne suke yi ma azaba ce in ka aikata banna kana ganin zaka ci nasara wallahi tarko ne akai ma wato an barka ne ka isa azaba ce Allah ya barka kana ganin kamar zaka tsira amma ba zaka tsira ba wala takunu kallazina nasu Allah fa ansahum anfusahum ka gani nasu Allah fa ansahu anfusahu zunubin su ahsahu Allah wa nasu kana sai kana ganin kamar ba a komai kai ko ana nan ana aunawa sakamako ne zai zo adashi ce zai zo shi yasa da kaji an ce wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashuruna babu azaba kana irin kana nocewa cikin bala'i kana ganin cewa zaka tsira ci gaban bai yijiya kenan to shi ne Allah cewa kuma bi illa bi anfusihim domin sakamakon abinda za su aikata a nan duniya ba zai koma ga kowa ba sai ga kawunan su a ranar tashin alkiyama kuma ba zai koma ga kowa ba sai ga kawunan su a nan duniya kai nadama a lahira kai nadama Allah ya tsare mu da nadama ta duniya da lahira wa ma yashkurun Allah subhanahu wataala ya ce bu san da hakan ba asalin ash-shu'ur shine abin da ake ji a jika an gane ko wato daga shu'ur ne abin da a jikinka kake jin shi to sai a ce baka da sani saboda wato an kore maka ji balle ma haka san da abin mu karanta aya ta karshe malam wa idza ja'atuhum aya وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون wa idza ja'atuhum aya idan aya ta zo musu an gane ko wadda take nuna gaskiyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu lan nu'min sai su ce ba za mu yi imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah sai an ba mu irin abin da an ka ba aka baiwa wato annabawan Allah su ma kenan kai sun zan manzanni tunda in an baka irin abin da an ka ba annabi ai kai ma ka zan annabi kaga abin ya zan wasa Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata a wata qira'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi an gane ko qira'o'i ne guda biyu waɗanda dukkan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko imamu hafs da imamu ibnu kasir sun karanta risalatahu bil ifrad sauran kuma sun karanta bil jam'i babu babu lokaci tunda an lokaci lokaci ya matso sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah da sannu kaskanci zai samu waɗanda suka yi aiki mummuna inda Allah a wajen Allah wa azabun shadid da azaba mai tsanani Allah shi muna tsari da azaba ta ubangiji bima kanu yamkurun saboda abinda suka kasance ko saboda abinda suka kasance suna aikatawa na makirci nan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu na rai sai mu zo mu ɗauka akan wannan aya bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk